الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ashirin da hudu ga watan jima'a tsani jima'a da lafiya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na saba'in daidai za kuma mu tashi darasi na saba'in da ɗaya cikin wannan littafin mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malami babban malami Muhammad bin Ibrahim Muhammad Ali idan ba manta ba mun tike da ƙarshen kitab yau kuma za mu tashi kitabi na gaba wanda zai magana akan kitabul juma'a littafin da zai magana akan juma'a gaba ɗayanta inda malam inda za mu tashi hadisi na 485 malai ce kitabun juma'a shine kitab na bakwai a littafi wannan littafi ne da zai magana akan sallar juma'a hadisi na 485 ana abdullahi bin umar an karbo daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala anzo kira da Allah Allah tabbata a gare shi ya ce idza jaa ahadukum aljuma'a idan ɗayan ku zai zai kewa juma'a ko zai tafi sallar juma'a bayan tafsir lalle yana jan hankalinsa da yayi wanka shine balakace yayi wanka to ita sallar juma'a kamar yadda Imam Suyuti ma yana da wani littafi da yayi khasaisul juma'a abubuwan da suka ke banci juma'a to wasu zamu ji ka anan waɗansu kuma sai an koma littafin da ya kawo khasais ina ji mun tawo fasan littafin a wani karatu da wuri amma littafi ne mai kyau da zaka ya kawo abubuwa daban-daban da zaka amfana cewa da suka ke karfi ranar juma'a in Allah ya taimake ka da bibiyar su to za a dace hadisi Abu Huraira wanda baya wannan littafin bai kawo shi ga yanzu ana da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa khairu yawmin tal'at alayhi shamsu yawmul juma'a mafi alkhairin yini da wato rana take kullowa a cikinsa a tun daga litinin lahadi kai tunda ita ce ta farko a littafi alahad litinin tulata kamar littafi ne kaga alahad da yi kenan ba litinin biyu wata kila za ka fara littafi shi za ga wasu makarantu a ƙasashen larabawa ana fara boko ne daga ranar lahadi saboda ita ce ta farko amma mu nan sai a baya daga litinin da yadda da ba wani nasi da ya zo ce ga yadda za ka yi suna yin wannan ne sai a huta juma'a ba a tsawo al'ahad saboda ita ce ta ɗaya al'ikunan da biyu a sulata a ga talata ce al'arbi'a laraba alhamis biyar da rago yawa ki so da haka mafi alkhairin yinin da a wannan yin nan da ake da su gaba ɗaya rana take kullowa cikin sa ita ce yinin juma'a bayanin da ya bi shi alkhairi a duk yini da ake da me yasa annabi alaihi salatu wasallam yake saboda rana aka halitta annabi adam fihi khuliqa adam ranar irin wannan yinin na juma'a rana aka haifa annabi adam alaihi salatu wasallam sannan falala ta biyu wa fihi udkhil udkhil aljanna rana kuma aka shigar da shi aljanna sannan wa fihi ukhrij minha rana kuma idan ya mana bukulu aka fito da shi daga cikin wato aljanna akwai ruwaya da ta zo ta ce wa fihi tiba alayhi rana aka karɓi tuwan akwai ruwaya da ta ƙara wannan so da haka sannan kuma wani hadisin daban na autu ibn uwai annabi alaihi salatu wasallam yana cewa yana daga mafi falalayyin shine ranar juma'a sai annabi yake fa aksiru min as-salati alayya ko fa aksiru alayya min as-salati fi yawai ta yi min salati a wannan yinin na ranar juma'a idan kana so annabi alayhi salatu wassalam ya rantu kai masoyin sa ne na kwarai to yi masa salati a wannan rana da yini yaro har koya yara yake in kuna da makaranta ana fitowa dago ai assembly to ranar juma'a to ranar juma'a a rika yawan kwatanta wannan kawai da an zo sai a ce to bayan abubuwan da za a ji a talatin annabi da yawa a gaya musa ce a yau ya yau mun juma'a yana da kyau to kai ma yayin da ka fito bayan azkar kawai kai dai da ka tuna kai har rana ta faɗi da ka tuna ba wani rantsa adadi da ka tuna kai to insha Allah ta'ala za ka faɗa cikin mazoyan annabi alaihi salatu wassalam ka ku ba ɗan rabi da rabi ba ka ku to saboda haka yana da ne cewa wanda ake so a yawaita a kai me yasa annabi yace fa inna salatakum alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin ku ana guduro min da shi ranar juma'a wanda ya yi dai kana masoyin annabi ne kai na kwarai to ka sa wannan a zuciyarka yadda kake sa wani abin tiratarwa a jikin waya ka to sa wannan ma a cikin waya cewa ranar juma'a ya ta tuna ma cewa wannan fa ranar salatin annabi sai sa bai suka ce ya annabin Allah ya za a rika bujuran ma da salatin mu bayan a lokacin ka da jiki wato inda wai yana kabari a lokacin wato kasa ta cinye jikinsa aka kariya ba sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya ku sani cewa Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa da nassi cewa kasa ba za ta ci naman annabawa ba saboda haka wannan shine wato abubuwan da malamai suke kawowa dangane da abin da ya shafi juma'a to kaga yanzu mun biya hadisi na farko ba wa so wacce magana da yi wal yaktadir akwai gabar da zamu je sai mu magana akan ta mutum ne ra'ayoyin malamai sannan wani wata ruwaya daban kuma annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa hadisin Salman al-Farisi cewa babu wanda zai wanka ranar juma'a yayi alwala iya iyawarsa ya yi wankan juma'a kansa sannan ya shafa mai da turare ya tafi masallaci kuma da yake masallacin bai rika tsallake mutane ba shine da yake masallacin bai rika dan za ga wani ya zo ya cutar da wani tsallaka shi bai zo da wuri ba amma shi ya rika taka mutane an bai wuce ka je ya hakuri da Allah ya kuma wucewa can gaba ma ya kuma taka wani to annabi yake wanda yi wannan ba tare da ya cutar da kowa ba to annabi alayhi salatu wassalam yace sannan kuma ya zauna yayi min salati gurgurdan yadda zai iya sannan yayi shiru har liman ya zo ba liman ya hudu ba ba tare da yayi lagau ba ya wuce gona da iri ba to annabi alayhi salatu wassalam yace za a kankare mu gurgur da na satin daga wannan juma'a zuwa wata ga hadisin bukhari tun da yawan mu muna biya shi cewa aljuma'atu ila aljum'a wa ramadanu ila ramadan ko sai annabi alaihi salatu wasalam yace mukaffiratun lima bainahunna idan turibat al-fawaid a suna kankare zurban da ke tsakankanin su an nizanci manya manyan zurbi wannan falala ka bai da na bada reference yanzu a ɗan uwana alwajirai mutum ya koma wancan littafin zai ga abin da su ya kawo da yawa in ban manta ba ya kai saba'in ko ɗari da ya kawo su kasa isa yawan juma'a ban da ji akwai wanda ya littafi amma na zabi kusan ya fi daɗin karatu. Kuma ne yana kawowa a wannan hadisin mun koyi cewa akwai mashru'iyyatu ghuslul juma'a. Shar'antuwar yin wankan juma'a. Sannan kuma an so mutum ya bayyana cikin wato yanayi mai kyau ko da yake ba ma sai juma'a ba. Yana da kyau za ka ga inda kana yawan yanki mutane ba su kosa da zuwan ka cikin su ba. musamman lokacin da ake zafi za ga yanayi yana canjawa don mutum baya kula da jikinsa sai ga ana samun air pollution da ya zo guri zai ga ana kan Allah Allah yake ake yi tafi saboda odo din da yake bayarwa mara kyau to duk a yanayi banda iya zuwa a kowane lokaci kuma kaga ɗaya daga cikin abubuwan da zaka lura kenan wani lokacin idan mu muna fawa da wannan matsalolin wani lokacin ko ga maza ko ga mata sai ka kamar wasu ba a ba su orientation a gida za ga yaro ya balaga yanzu amma shi ba bai sani ba saboda yaji zai zo cikin in ya zauna a gurin za ka ga yanayin ya canja amma kuma iyayensa ba su taɓa nusar da shi ba ya kamata alal akalla a ce an nusar da shi cewa ko ta hanyar sai masa wani abu ne daga lokacin da aka siyo roll on aka ba shi ya san me ake so yayi haka ne to ba taba siyo roll on ba ko jidaran da ake magana ba taba ba shi ba aka in wato mace ce ba taba ba ta fad ba dari dari fad da yawa ana samun wannan matsalolin Allah to shine ma da yake gaya mana yace akwai wannan sannan akwai hadisin ya nuni akan falalar ranar juma'a kan sauran kwanaki juma'a ba hadisi na gaba hadisi na 486 ana Umar bin Al-Khattab an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab an karbo daga Umar dan Khattab shi kuma wato daga ɗansa la haula wala quwwata illa billah an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar wato an yi ruwaya tsakanin ɗa da uba kenan Anna Umar shine kwanaki muka yi magana muka ce abin da yake daidai kenan ka jawo ɗanka ku tafi makaranta domin wani ɗaukan su yake tafi kallon Liverpool da me sunansa a Chelsea da Manchester United su suka yi jiya ko to da su su zai ɗiba ya kai kuma ka ɗaiɗe shi ka tafi jin maganganun annabi alaihi salatu wassalam to sai yace bainama huwa qa'imun fil khutba yawmal juma'a wata rana yana bi yana yin khutba ranar juma'a sai na Umar kenan idda qala rajulun min al muhajirin sai ga wani bawan Allah ya shigo daga cikin al muhajirun al awwalin na farko wata ruwaya ta nuna shi ne sai na Usman ne Usman bin Affan ta shi ne mai lamba ta uku ko yawwa sai gashi ya shigo min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ka kalli kalmar da kyau in dakhala rajulun dakhala rajulun min al muhajirin al awwalin daga da cikin al muhajirun na farko shine da ruwa ya ce wa huwa Usman bin Affan shine sai na Usman Allah ya kara masa yadda to sai yace min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wasallam sai na Umar da hudu ba fa fa na dawo Umar sai Umar ya kira shi yana cikin hudu ba yace ayyatu sa'atin hadhihi Usman karfe nawa yanzu yana hudu ba ya ji yanzu yace karfe nawa yanzu karfe nawa yanzu da kai go masallaci kale sai yace ni ji gilku yace ya bi al mu'minin wallahi yau sha'afa ne irin kamar ba da wasu kace sha'afa kaga ba sana'a ta bace sha'afa ne wani abu ne ta galace tunda dan kasuwa ne yana kasuwa ana hada hada bai an karaba kawai sai yaji shine zai faɗi me yaji yace falam an qalil ila ahli yace wallahi ai falam arji ila ahli ko juya in koma gida ma ban ba saboda sun saba an sun zo sai sun dan kinsa kamar sha ɗaya sai a koma gida ko goma mutum ya fito saboda su zan mu kowa ai irin yan kasuwar mu bane za ga ɗabi'a larabawa yarabawa suka ɗauka ko ɗan south ko ɗan kini yarabawa na gani ko ɗan an ce ɗan south south za ga da duk kudu kuske zuwa to hadisi ne annabi ya ce Allahumma barik ummati fi bukuriha amma mu al'umma ne za ka je mutum ya gama bacci zai ki kasa Allah kai albarkaci al'umma ta cikin sammakonta sammako yana da daga cikin dalilan da banda dalili na biyu da ina komawa a makare ɗabi'a ta za ku ga da ana tsayin magariba za mu fara karatu na ce malam da ce nace yau da tsohuwar ɗabi'a ta da zan tun da aka yi mana masallaci sai na koma makara na ce to ko dai in sallah inda zan karatu ko kuma ana irin da sallah ku fito min da babu ke na sai kun kawo saboda dalili na biyu shine na tashi koma gida zai koma gida wajen goma kawai yanzu Allah ya taimake mu dai ran da zamu karatu gaskiya ko dai sallah a gurin ko mutum uku ne zan fara karatu dan zai ba mu dama kaga an tashi da wuri ni ma in je huta to saboda haka wannan shine insha Allah ta'ala da ga yau mun sa dan ba za mu da wannan hadisi Allahumma barik ummati fi bukuriha yau Allah kai wa al'umman mu wato albarka cikin sammakonta komai fa sai ga Allah yana sawa albarka cikin abubuwan ka duk abin da za ka yi ka kwatanta wannan to saboda haka fete da fete ko gida ban koma ba hatta sami'atu ta'zim yace kawai ana haka je na zikiran sallah ni sai na Usman kaga an gani hudu ba ba ake mai da ita yace yanzu Usman da yanzu ke karfe nawa yanzu yace da shi karfe nawa yanzu sai yace wallahi ka ganin nan ko wato wasu abubuwa ne suka sha kaina ko gida ban koma ba yana ba shi uzuri yace kawai kiran sallah ne yace falam azid ala anta wa ba yace ba abin da na kara banda alwala ina jin haka sai ne alwala kawai saboda ya ji kiran sallah fakala sai yace wal wudu aidan to alwalan ma dai tayi inda sai na ma duk fa yana kan mimbari yake ga ba kuma duk mutane suna ji sai alwalan ma dai tayi wannan wata gaba ce da ya kamata mu rike ta domin za mu zo wani babi da zai wata magana kuma yace wa kada alinta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl amma dai ka san cewa annabi yana umarni da ayyukan haku ko kuma kace dan kan mu rikice mun zo gaba yana wato kwadaitarwa da yin wanka ko ka san dai annabi alaihi salatu wasallam yana kwadaitarwa yana zaburar da mutane dangane da wanka ya gaya masa haka to kaga wannan hadisin ga wanda wato Allah madaukakin sarki yasa zai duba abubuwa zaka ga ya ba mu abubuwa da yawa a fikihun sa abu na farko shine yadda shugaba yake bibiyar al'amuran waɗanda suke tare da shi yana huduba bai ga sai na Usman ya shigo to sai kawai ya tsaye da huduba duk abin da zai gyara wa mutum addini ana so jagora ya rika nusar da shi ina amfanin zama da wanda kake zaune da abu na farko kenan sannan abu na biyu a ce shugaba zai iya yin inkari ga wani da yake gani ko da ba kowa ba ga wanda yake ganin cewa barin falala kaza zai ba wasu kofa domin shigo sai na Usman a haka da yawa mutane sun san matsayinsa gurin Annabi alaihi salatu wasallam za kawai za su dau abin hujja wani zai iya zuwa yanzu ya ma'udi amma in wani ya zuwa gani ya ce malam ya haka saboda kawai wani muktabatin zaka zama akwai wanda da yawa da kai suke koyi bayanin role model din to da kai za su kwaikwaye ka to sai a hada kai abin da zai mai da mutane baya shi ne aka ce za ka yi wannan ko da mutum ne matsayi ne za ka nusar da shi cewa yi kaza saboda kan wani ya koya sannan abu na uku karkashin hadisin za mu koyi cewa lallai ana wato umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ko da ana hutuwa yanzu liman yana cikin hutuba ya ga wani abu zai faru zai iya tsaye da hutuba ya ce malam a'a yi kaza wanda da yawa wata kila iyayen mu ma sai ka bi wanda ke shekara saba'in sittin sai su ma wata kila ba a taɓa jin wani ne ba kuma yana cikin abubuwan da ya aiki wato ya kamata kuma ba laifin ne da wasu ba didan ne baya a masallaci ba idan ga abin ya zama ruwan dare wani ya yi liman ba yana gani sannan wani ma sai ya yi to kana cikin huduba ma za ka iya gyara cewa bar kaza Allah ya fata malam bar kaza sannan wato abu na hudu da za mu koya shi ne yin shiru da barin yin magana a lokacin da ake hudu ba ashe ba dole bane ga wanda yake wato mai sallah shi almusallin an gane misali wanda ya shigo sallah in dai liman ya tuhume shi abun yana bukata amsa to ba dole ne ya shiru zai ba da amsa kun ga an ce a shiru ana hudu ba ko to shi in liman ya tambaye shi wani abu ko ya tuhume shi ya kamata ya kara kansa wannan magana da yi ba ta cikin wancan hannun da aka me yasa gashi mun koya daga sayyidina Usman ibn Affan mun ji tattaunawa da suka yi da sayyidina Umar sanan falala ta biyar shine mun koyi falalar sammako falalar yin sammako zuwa juma'a domin ana so mutum ya je ne kafin kiran sallah za mu ji hadisin nan gaba to wannan shine mu je zuwa babu wujubu ghuslul juma'a shine abin da ne ta kauce wa gashi mun tabbe babin da yake magana akan wajabtin sallar wankan juma'a ala kulli baligin min ar-rijal ka buta kowanne baligi daga mazaji sai yake maza domin sallar juma'a ba wajibi bace akan wasu na farkon sa akwai mace ko akwai mace akwai wa karamin yaro sai wa mara lafiya sai wa zaura daya ba hukaci a shi kuma hukaci sallar juma'a ce ba magana sallar juma'a ake ba saura daya bawa bawa wayannan biyar din man ta hadisin kai gaji na ibnu hajar to saboda haka wannan shine su ne waɗanda juma'a ba ta kan guda biyar ɗin nan da haka sai ya ce ma kaga ala kulli baligin min ar-rijal kin kowanne baligi daga mazaji banda mata wa bayani ma umiru bihi da bayanin abin da aka umarce su da shi an ibn sa'id ana abi sa'id al-khudri hadisi na 487 an karbo daga sa'ad bin malik bin sinan Allah ya kara masa yadda annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun wanka ranar juma'a wajibi ne ala kulli muhtalimin akan kowanne muhtalimin wanda yake baligi al-ihtilam shine mafarki ai wanda ya kai shekara sha biyar a maza zuwa sama mata kuma wanda ta fara al'ada misali inda da mata na ciki amma ba da shi shekara wannan sha biyar din muke magana a kai to wannan maganar kamar idan ka koma almuguni da ibanatul hakam da hakatul kalam da sauran littattafai sun yi maganganu a kai dangane ga wannan to sai na ɗauko wato gabar da za mu iya magana a kanta malamin shawi yana da littafi a tsarul musalli a cikin kurakuran akawun da ta'allaku bi salatil juma'a sai kawo a kuskure na uku sai kawo magana wankan juma'a da aswaki da kala wanda zamu zo kan bara ku ji ne yake cewa yace kathirun min al-musallina yahmaduna mithla hadhihi sunan yana magana akan tarkul iktisali barin yin wanka wa tazayyuni da yin ado wa ibi da sa turare wasu wake da buros ko kuma yin mutsawa atuwai yana ɗaya daga cikin kurakuran da muke na ranar juma'a kurakuran da ake sai yace wa hiya min al ashiya'i allati khassana abdana alaiha shar'u suna cikin abubuwan da kuma shari'a ta kwadaitar da mu akai lima fi juma'ati min istima saboda abin da yake na juma'a wajen taruwa kowa ya san kai ba juma'a ba ko zaman nan da zamu yanzu ya kamata da zaka fito ka dawo ka dauko tsaran ka kuma fesawa don wanda zaka zauna a kusa da kai zan to baka cutar da shi ba kana ji ka ga turare yana ne da jiya abin da annabi alaihi salatu wasalam yana kiman da shi turare ba kuma babu wanda zaka yi cutar turare za ka duk alfarmar da yake karba saboda yana tsaye da shi abubuwan da imamu tuji yake ta annabi baya mai da cutar ya lissafa abubuwa biyar yake kawowa yake akwai turare a cike da zuma in ka ba annabi kyautar wannan to baya da kyau samu turare mai kyau a wanda suke dabara sai su kai wa annabi alaihi salatu wasallam mai kyau mai kanshi to annabi yana san turare to yana da irin abubuwan da ya kamata a ce in mota ce da kai akwai turare a motar ka akwai a gida to duk wayannan suna da fa'ida sai da su to shine ma da yake cewa saboda me saboda haduwar musulmai a wannan rana saboda annabi alaihi salatu wasallam ya kwadaitar da mu dangane da yin wanka wa tajammul da adu wa tibil yawmil juma'a da ta tarayi ranar juma'a yace me yasa saboda Abu Sa'id al-Khudri ya karbo daga annabi alaihi salatu wasallam cewa ala kulli muslimin al-ghusl yawmal juma'a yana kan kowane musulmi yin wanka ranar juma'a wa yalbasu min salihi thiyabi ya zaku kayansa mai kyau ya sa a cikin kayan zai duba mai kyau wa in kana lahu ibn masa minhu in yana da turare ya shafa sannan ya tabbata ga magana annabi alaihi salatu wasalam cewa wannan hadisin da muka biya al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastalla ay yadluku asnanahu sannan kuma idan mutum ya tashi an yastalla ya aswai wa an yamasa min tibin in wajadahu ya shafa turare in yana da shi ko dan goma ne kamar yadda amru ibn sulaim yake faɗa yace amman gusul fa wajibun ku sani cewa shi ba wankan nan wajibi ne wa amman istinanu shi ku aswaki wa tibu da sa tarare fa Allahu alam amru ibn sulaim yake ka yace amma sa tarare da aswaki yace wannan kuma Allah ne ya sani yace amma wanka wajibi ne sai yake to amma wa kadid tafaqa ulama shine babba abin da yake so mu kalla malamai sun haɗu gaba ɗaya a latti hibabi zalika kullahu illa al-ghusl cewa dukkan wayannan mutahabbi ne in azuwa ki da sa turare da sa kaya mai kyau banda wanka shine ba ya ittifaqi ba me yasa an yi sabani a kansa domin bakai lahaba jama'atun min al-ulama wasu daga cikin malamai sun tafi ilal qauli bi wujubil ghusl lil juma'a cewa wankan juma'a wajibi akwai malaman da suka dau wannan irin zuwa irin su wanda zamu ji su akwai ibnu hazm da ya zahiri yana cikin ba su cewa abin da aka ce wajibin kai ma ka sai yana gura kawai ba wa kwana to sai ce li thubuti al adillati al mutarraha bi wujubi ghusl al juma'a saboda dalilan da suka fito karara da suke bayani akan wajibtin wankan juma'a wa min dalika zahiriya su dawud zahiri zai ibn hazm duk suna nan gurin wa kawo al-qattabi an al-hasan al-basri imam al-qattabi bi ma'alim sunan shi ma yayi hikaya cewa ra'ayin hasan al-basri wannan babban tabi'in da aka ce ummu salama ta shayar da shi to saboda haka hasan al-basri ba ra'ayin sa kenan amma jumhurul ulama imamu abu hanifa malik shafi'i Ahmad bin Hanbal da sauran malamai sun sun da ba kan cewa sunna ne wankan juma'a sunna ne yace wa huwa al-ma'ruf min min madhhab al-a'immah al-arba'a shine abin da aka sani daga mazhabar al-a'immah al-arba'a sun ce al-maradu bil wujub fi qawli abin da ake nufi da wajibin na fadin sa cewa al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ta'akkul al-istihbab mustahabbanci ne amma ne karfin gaske amma ba idan ka zo za ka yi jam'i za ka iya ɗaukan wajabci a kan wa kan wanda yake wani wanda yake aiki rana ta da ke to shi wannan zai ce wajibun alaihi amma wanda ba wari yake ba to nan isti babu yana kansa kuma in zai samu ladan yi wataƙila ka yi aljamu wa yana tsari sai ne ko kaga ya fita wanda yake yake wani aiki yayi wari za a ce wajibun alaihi mala yake wa hikmatu mashru'iyyatil ghusl wa siwak hikimar da ta sa a cikin shar'an da wanka da zuwa kiwa dibu da ta jarare wa tajmin da mutum ya fito cikin tumat ko complete cikin kyakkyawar shiga za ga ana shawarta wala ya ta'azzabi ahad domin shi yana ɗaya daga cikin wato min akmali min akmali an ya kula musallim musalla ala akmali hali ana so mai sallah ya zanto cikin mafi kyawun shiga mafi cikar shiga da kuma cikin jin daɗin rai wala ya ci azabi a dan kan wani ya cuci da wallahi akwai wanda zai tsaya da kai kusa da kai a sallah ba sallar juma'a ba tau Allah Allah kake liman ya ce assalamu alaikum saboda ya tsaya position ya gurɓata yanayi gaba ɗaya to saboda haka wannan shine yasa za ga musulunci to ka kawo wani ya cuci wani annal mala'ikata taqifu ala abwabil masajid kuma malaiku suna tsayawa a kofofin wato akwai guri malalaka guri suna tsayawa a kan kofofin wato masallatai yanzu idan za a yi sallar juma'a a nan to duk malaiku duk wannan kofofin kowace kofa akwai wanda za su tsaya a gurin duk kofa suna gurin duk da cewa ga da taru sun zo sun tsaya a gefe da malaiku suna nan to shi ne malai yace dau da kan malaiku titu wal awwal barubba ma safahu a qawlama su Allah akbar aka ce ma wato domin wannan malaikun su za su ta rubuta sunayen mutane za mu zo mu ji hadisin nan gaba su rijista ce kiran suna ke roll call suna ta kira da ka zo za a ce wani wani ya zo sai a rubuta sunan a rijista dama plenty suke zuwa da ita tana zuwa sai a rubuta sunanka wasu malamai suka ce a'a sai yan masallacin ne za a zo da sunayen amma zancen da ya fi inganci sai ka zo za a rubuta sunanka an zo da sunanka ai ka samu ofar ke sai ka zo za a rubuta sunanka wane wane sai an ambaci sunanka sannan kuma wani lokacin idan mutum ya zo har sai sun gaisa da kai suna kyafan jiki amma in kana wari ba ruwan su da kai za su gaisa da mutum safa huhu aula masuhu za su gaisa da mutum baka ji ba amma sun gaisa da kai kai ke kyawar shiga malam ka sa turare dan mai kyau ba ba a tara kuɗi waje turare mai kyau domin samun lada ake da turare ya kamata mutane su canza niyyar cewa sa turare ana samun lada idan ga ɗan Maiduguri muna so ku zauna a gudu ko za ka gani wanda ya kai magariyar tikewa wata ran muna koyarwa a wata makaranta shekarun baya da ya kai magariyar tikewa wajen yaban matan mai duguri cewa ya yi da wai da ya auri dan Maiduguri cewa ya fitsari in sai wa kashin turare to tsabar balaga haba akan wakan layi ce kwarai kuwa wai fitsari idan sai wa kashin turare yayi da ya ga gaba ɗaya abubuwan gaba ɗaya kamar ya mana wani yanayi sai ya ce to ko ku san suna yin suna yin turaren wuta na na abin nan ba na jikinsu ya ga ana tana ya ce ba fahimta za a yi ba kawai ba za ku fahimta ba to saboda haka wannan shi ne duk wanda za ga yanayin kaihi yana da yanayin kaihi a jikinsa za ga baya gungunan mutane baya gungunan to wannan shi ne bayanin da suke kun ga yanzu mun lura cewa wajen fi da aka yi magana wanda suke da wannan ra'ayin yan zahiriya ne cewa wajibi ne amma wajibin yana kan wa yana kan wanda yayi da shi ba zai yi mutum ba hauki wani yanzu ya je gama fita gama fita kawai ya shigo cikin mutane kamata yi da ya gama ya je wanka lokacin juma'a ne wannan ya je ya je dai wannan larura ta kama ke labudda min ba yadda zai misali a nan daga nan a kan hanyar tamburawa yake aiki bakani ke mu watakila babu gidan wanka shi ma idan an damu sosai za ka da gidan wanka sai mutum ya sa kayansa a cikin leda ya tafi da duk da yanzu matsalolin da za ka gani da da za mu tara a karatun kusan yanzu gaskiya babu su sai dai mutum bai niyya ba amma dai mutum ya yi niyya lokacin ya zo ko bai wanka ba to zai zai yi wa wankansa da gida wankan juma'a ne dai dama wata kila tun da asuba yayi to da ya zo ya gama aiki sai dan wawwanke jikinsa kuma ya zaro kayansa a cikin gurin da suke ajiye kaya ya sa ya ɗan gaisa turare za ka ba mai kyamarsa wanda za a ba a udurin sai wanda larurar ta kai shi ma ya ji tsoron Allah ya san me ya larura shi ne kawai ya san me ya larura to shi ne ma da yake gaya mana bara mu je ku ji wanda za a ba a udurin ai muna da su a hadisin da za a biya nan gaba to shi ne wajibun ala kulli muhtalimin kaga wajibci ne akan kowane baligi wanda yake ne wanda yake datti hadisi na gaba 488 ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda matar annabi tsira da mata Allah ya tabbata gare kala tace kana nasu yantabuna yawmal juma'a mutane sun kasance yantabuna ya bayani yahduruna suna halartowa suna zuwa ranar juma'a shine yantabuna yawmul juma'a min manazilihi daga gidajen wala awali daga wasu unguwanni can a gabashin Madina shine alawali wasu garo gabashin Madina ko yanzu mutum ya je Madina ne awali za ga wani can gabashin Madina ne wanda a tsauni ne wanda mafi karancin sa mil uku zuwa hudu ko kuma mil takwas daga wannan gurin suke tawowa a kafa ba abun hawa zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam fa ya tuna fil gubar in sun tashi zuwa saboda nisa kamar yadda da aka ce ana da iya masallaci a cikin birni masallacin juma'a to kamar haka ne wani zai tawo tun daga tambarawa ko kura ya tawo masallaci haka ne ko suna to ko daga ko ina za a ko a tawo ranar juma'a to irin wannan ne ba kamar yanzu da taku uku hudu za ka yi kana gida za ka biyo kiran sallah ba to haka suke tahowa da ɗiɗɗiko su taho saboda haka da sun zo bayatu na fil gubar suna zuwa zai gan cikin ƙura annaba na Aisha ta ce za su zo annaba ne za su yi salam cikin ƙura yusibuhumul gubaru kaga duk ƙura ta ta ta ta tsitsike su ta bi jikin su wal araku da irin wani ulu yana tasowa ko gumi gumin warin rana ina da araku zaka ga gumi na warin rana fa yakhruju minhum al araku wannan gumin yana fita daga jikin to tafiya kilomita kaza tunda tafiya ce ta kasar ba doguwar tafiya tafiya kilomita fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam insanin min wata rana ana haka sai wani daga cikin wayannan mutanen awali din sai ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam wa huwa indina na ya ce ranar yana daki na yana gidana fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasalam to da yake yanayin da ya canza akwai odu akwai air pollution ta faru titi law ta da law annakum ta da harsu li yawmikum hada ina ma dai za ku rika yin wanka saboda wannan rana in za ku zo ku rika wanka annabi alaihi salatu wasalam ya baki shawara ina ma dai wannan rana in kuka zo ran da za ku zo irin wannan rana ku rika yin wanka ki kaga tsaye gabar ku kalli gabar cewa inda wajibi ne annabi zai kojar ta ba ko duk da yanayin da yake ciki ya fururu amma annabi ya ce ina ba idan za ku zo ranar juma'a nan ku rika wanka domin za mu zo mu ji wani hadisi nan gaba da zai bayani akan cewa ko mutum ba zai wanka ba to ranar juma'a ya rika ranar juma'a duk kowanne kwana bakwai kai wanka ran juma'a to wannan hadisin kenan to kaga wannan hadisin ya kwadaitar da mu dangane da abin da ya shafi halartar sallar juma'a an gane yawa sannan na biyu kwadaitarwa dangane da wato yin wanka ranar juma'a kwadaitarwa kwadaitarwa dangane da yin wanka ranar juma'a ka bai ce kiwa da yanzu kwadaitarwa muka ce dan mun yi bayanin cewa ba wajibi bane sannan kuma ya kamata ga duk wanda zai je gurin ibada ya tafi a cikin kyakkyawar kira ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid abun mamaki kenan za ga shi ranar juma'a saurayi ya zo masallaci da kayan sa taskuregi rigar daban wando daban amma da yamma da yamma zai ganji bayan da aka yayi kuma ajaban ya hada al'amari da za ka yi juma'a ba ba haka yake ba wai a je da yamman nan bayan la'asar wai zance zai la ilaha illallah wannan da za ki gurin da zance ta fa Allah shi ne kawai misalin makal ai misalin hal ne da misalin makal kamata yadda za ka gaban ubangiji ka saba abu na tabbatar wallahi idan kiyama ba mai girma gwamna ba kiyama kai ajiye masu mulki mu ɗauko masu wakilci ko wakili ne yake gayyatar sa ya ji cewa wakili kaza yana gayyatar sarara kaza sai ya kura adaka to shi ne wannan shi za ku riga bambanta imanin mu da magabata su ka ga yadda suke zaina umar yake annaba ne da aka zula ya nuna masa wasu kaya manyan kaya yake na ma ya rasulullah ka ce wannan saboda ranar juma'a da zuwan bai su su abin da suke kenan ana sa manyan kaya ne saboda ranar juma'a da zuwan bai daidai ne lokacin da zaka shiga cikin mutane ka sa kaya masu kyau daidai ne zaka tafi cikin mutane ka ga juma'a cikin jama'a zaka wani ma da baka ganin su sai wannan zaka to ya kamata ka tafi cikin kyakkyawan shiga to babban takaici ne gaskiya yadda matasan mu suke kaga mutum ba ya yi dakan dakan lokacin sallar juma'a amma bayan la'asar ya ya yi tumar ko complete saboda za shi gurin budurwarsa ya kamata a gyara saboda haka shine abin da muke faɗa kai wa in kana so Allah ya ba abin da kake so to kai masa abin da yake so shine kawai kowa yana so Allah ya masa abin da yake so amma kai kana yi wa Allah abin da yake so shine abin tambaya yana cikin matsaloli ba amma za ga yanzu ya da daga bal har yanzu wai bai wanka ba jira yake wanka yanzu sannan ya haɗa magarba da kuma yana da bukata gurin Allah ba haka ake yi ba to kana da bukata gurin Allah to kai wa Allah ko a gida ne zaka ga wanda ya fito ta tare gidan zaka ga to gidan ya fi masa abin da yake to wannan shine Allah ya datar da mu to shine ma ne ya ci gaba da gaya mana cewa lalle ya kamata mu kula da wannan kwarai da gaske hadisi na 489 ana Aisha radiyallahu anha qalat kana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare ta tace kanan nasu mahanata an fusi mutane sun kasance masu yi wa kansu hidima ne kun tuno mana da kalmar cewa aka tambaye na aika ya halin annabi alaihi salatu wasallam yake a cikin gida tace kana fi mihnati shine hidima alawajini wato fa'alata kaga katin kataba alkatabatu masu rubutu da yawa to shi ma a wato a wannan wazanin yake mahalata jami'i ne na shi kansa mai hidima guda ɗaya shine mahin mahinu wanda yake hadim kenan al'amil ko awil khadim duk suna kiransa ko al-mahiru ko al'amil ko al-khadim to sun kasance sun yi wa kansu hidima wa kanu idza rahu ila al-jum'a sun kasance idan za su yi sammako su tafi juma'a wato idan rahu idan za su tafi sallar juma'a rahu fi hayatin suna tafiya ne cikin ne wannan yanayin nasu wataƙila manomi ne in ya wuce gonarsa wataƙila tafiya ce ta yini guda idan ya tafi baya dawo a ce yamma idan ya tafi ya dawo ya yi wanka ya koma masallaci to zai rasa sallah sai dai kuma ya fasa zuwa gonar kwata-kwata to shine ake gaya masu mutane suna yau kansu hidima ne yawanci manoma ne ko kuma wani aikin karfi ne wa kanu idza ra'u ila al-jum'ati ra'u fi hayatin faqila lahum sai aka ce da su saboda wannan yanayin da suke zuwa da shi za ga su dubun dubun sai aka ce lau ta tantum ila ma dai za ku yi wanka saboda yanayin jikin duk da wannan inda suke tafiya din sai aiki kaga nan baka nake bai da uzuri kenan shine da muke faɗa ina ma za ku yi wanka duk da cewa ba wajibi ba ne saboda ne wanda ya yi noma ya awa ɗaya yana yin noma ka san ya yi gumi jikinsa ya ya buga ya zai rika fitar da wani irin yanayi wanda ya aikin karfi ko faskare ko abin da ya kama da wannan ko shakka babu in ya san a wannan yanayin yake zai haƙura da cikin masallaci ya samu inda iska za a rika samu bugawa kaɗawa ya gabas da yamma sai a samu sauki amma in ya shigo cikin gurin da ba kurar ventilation to zai damu jama'a to sai yace la yuktasaltum ila ma za ku yi wanka da hakan ya bi muku kenan to kaga wannan hadisin shi akwai abin da zamu koya ashe lalle musulmin kwarai shine wanda yake yin sana'ar hannu sai sana'ar sa ta hannu domin ga shi annabi ya gaya mana anan ana ja ta gaya mana cewa mafi yawancin mutane a zamanin annabi kowa da sana'a kar ka sake wani ya dora ka a keken fela a sa ka wani abu ka kasa sana'a duk yadda za a yi domin kaga annaba abin da harkar da zargin su kenan mali hada rasul ya kuli ta'ama wa yamshi bil aswaq wannan wani irin annaba ne da za a ce ga suna cin abin suna tafiya kasuwa a zargin ka ake da cewa suna tafiya neman abu saboda haka babu wani tsari da addini yace ka zauna kawai kake randana aka Allah ke ba fita ka nema bala eh ki ba zauni addinin mu bai da haka saboda haka akwai fita neman zara'a duk yadda za a yi duk abin da ake yi in dai halaliya ce yadda kowa yake gamsuwa yake wato samun jin daɗi cikin rayuwa kai ma yi kokari ka samu wannan da halin tsinta kwarai kuwa sai ka ka uzarta gurin wulakanci insha Allah kautin kuma zaka faɗi gaskiya daidinta saboda baka tsoron wani kai ya hana ka barka baka tsoron haka to amma mutukar mutum ya zama to wannan kallon alama lahu ne to dole sai ya ga inda bakin ka yake karkata zai baka fatawa domin karka hana shi Allah yake to saboda haka kaga wannan shi ne aikin annabawa kuma mutum zai koma zai gani ai annabi alayhi salatu wasalam wato yana cewa ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min kasbi yadi ko min amali yadi babu wani abu da mutum zai tuna abinci fiye da abin da abincin da ya zamo daga wurtar hannunsa wani aiki ya aka bashi kuɗi ya sai wannan abu ya fi kowane kai domin kaga annabi yace kaga annabi Dawud kana yakulu min amal yadi yana cin abinci ne da aikin hannunsa aikin hannunsa domin annabi annabi Dawud alaihi salatu wassalam ne ne sana'arsa makeri ne kira da Allah yake wa alanna lahu alhadida duk inda ya samu karfe ya sarrafa shi saboda haka makeri ne a matsayin sa nawa annabin Allah sannan annabi Zakariya Nabi Zakariya kafinta ne. Kana najjara kafinta ne. Saboda haka duk sana'ar da kake kaka raina ta, rike ta kai abaka da kanka ko ka nemi albarka ta Ubangiji mana wakilin sani. Allah zai sa ma alka kawai. Amma mutum ya zauna ci ba zaune wannan babu shi addini. Babu. To shi ne malam yake gaya mana dan ka gani. Sai ke cewa akwai rike sana'a. Sana'a abu na biyu a yana kwaɗaitar da mu wato yin wanka ranar juma'a saboda aka fi sallah hadisin yana kwadaitar da mu akan wannan babi na gaba babu tibi wasu wake yau mai juma'a babu da yake magana akan sa turare mun dan taba magana sai da asuwaki yin brush musamman za ga wanda yake mu'amala da tafarnuwa abincinka ana yawan sa tafarnuwa to kamata ya duk lokacin da ka ci abinci in ba ka da asuwaki a kawo ma shi wannan wato makilin din da brush kamata kai ko wanda ya shirya kuka ko ba tafarnuwa ya kamata ya brush sau da ba za ka kai ba za ka ji tana damu amma wanda kuke magana tana damu ko wanda aka yi bar kwaɗan salat ya ta albasa ya kamata in zai fita ya ƙara goge wannan kai ba ma zai fita ba yana gidan ba domin in yana so ƴaƴansa ma su iya kusantarsa sosai to ya kamata ya brush kun ga wannan fita addini amma wani ya kare zai ɗauka boko ba boko ba ce wallahi kamata ya yi a ganka ofis ɗinka kana da brush a gida ma haka motar ka wata kila akwai a jiki duk wannan abu ne mai kyau wanda musulunci ne zo da shi za a gaya ma aikin annabi na ƙarshe a zuwa ki amma saboda tsabar rage a zuwa ki hakoransa har sun yi green white green dutsen najeriya kawai to saboda ne wallahi akwai wanda na sani ne dama tun kan yi aure sai da muke ta tunanin wannan ba zai samu matsala ba sai da ya samu matsala da matarsa Allah akan hakuri sai da suka rabu Allah Allah ya zaure. Sau da aka yi, kaga asuwakin nan yi zara ga wai wani dattijo da na sani ko da wuce ga asuwakin zela. Da ya zo alwala sai ya zaro shi a cikin leda. Ya zaro ya asuwaki sannan ya mayar. Ba ne mu. Amma shi saurayi ne za ka ga ba a iya zuwa kusa da shi. Allah ya kiyaye. To shi ne yake ana bisa yin rikodi da ya kala ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri yace na shaida na tabbatar annabi alaihi salatu wasallam yace al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim yin wanka ranar juma'a wajibi ne kun ga mun yi bayanin wajibcin na aiko yawa akan kowane baligi wa an yastalla sannan mutum ya rika yin aswal ko brush wa an yamasa diban ya shafa tarare in waje da yana ne kararan nan kuma idan ma baka da kudin wanda zaka je mai tsada irin na su manyan wallahi akwai wanda zaka je ka dauko ka dauko na kasan da shi kuma zaka ga zaka jima kana amfani kuma yana jima da ka samu mai jiraran zaga ai akwai jiraran in ka san sunansa kawai kaje wata kila ka ga mar ko ji mai jiraran shine alif zikiri kace da Allah ya ma haɗi mai kyau ka ba shi dari biyu zai baka wanda zaka kwanaki kana barci kaga ba uzuri bane ka rika biya cikin mutane da wani uzuri bane kuma turaren nan iri iri ne akwai na jiki akwai na tufafi idan mutum ya dau wannan ɗabi'a za ga jikinsa ba zai rika waji ba Allah ballantana a ce kuma yana wanka sau biyu a rana ko kuma kullum kullum wataƙila wataƙila in sau ɗaya ne alal aƙalla a ce kullum ɗin sannan in sau biyu ne in zai kwanta ya kuma yi za ga mutum zai zauna lafiya da cinta lafiya kuma ko irin wannan ko wankan gawa ka je musu za ga tas shine ba ka bukatar dadi a ce ka yi biyar misali ko bakwai ziyada ba ka sai dai mutum ya mutu ne wajen accident misali wata kura ko wani abu bi ya bata masa amma yawanci yanayin wankan nan guda uku ya isa ya isa shi za a yi lokacin da annabi ya bar duniya ana tsammanin ya ce tifta hayyan wa mayyitan aka sai da abubakar ma ya faɗa ya ce lokacin da annabi ya bar ya ce raye ƙanshi yake yanzu ma da ya bar duniya ƙanshi yake la haula wala quwwata illa to wannan shine hadisi na gaba shine hadisin ibn abbas hadisi um, na ɗari hudu da tasa'in da ɗaya shi ne ko an dawud an ibn abbas daga dawud ɗalibin ibn abbas ne annahu zakara qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusl yawm al-jum'a sayyidina abdullahi da abbas ya yi bayani akan wato dangane da wanka ranar juma'a yana yin wanka yadda ake yin wanka ranar juma'a annabi sayyidina abdullahi da abbas ya faɗa yace annabi ya ce kaza kaza ya ta bayani fa qultu shi dawo yana zaune yana cikin manyan dalibansa fa qultu li ibn abbas ne ce abdullahi da abbas ayamasu diban shin yana shafa turare audunan komai shine irin turaren jiki kaga wasu ma ai a jikin man na shafa suke zuba turare a taku da ke dan ka ta shafa kawai sai ka jikin ka na kai in kana inda ahlihi in yana tare da iyalinsa yana haka fa kana zai ce la a'lamu aulada ba zai ce to ni dai ban sani ba tunda ba gidan da je ba amma dai na juma'a na ga yau hadiyar da ake an tambaye ka kaza to wallahi wallahi a'lam ni ba sani ba kenan kawai nisbul ilmi domin rabin ilimi ce ita ba sai da ya mata tambaya shi a cikin gidan sai ce wannan ban sani ba amma dai na juma'a kan gashi gashi gashi to wannan shine to kaga wannan hadisi yana kwadaitar da mu mutum ya tawaffi duk abin da aka tambaye ka baka sani ba ya rage ba girma ka ce kawai baka sani ba shine abin da yake maimakon mutum ya kama kanu yawa sannan kuma an shar'anta nemo turare kenan ranar juma'a ana so mutum ya sa turare har yanzu dai muna ƙara bayani akan turaren hadisi na 492 ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslim haƙƙi ne akan kowane musulmi haƙƙi ne akan kowane musulmi yaktafi fi kulli sab'ati ayyamin yawma ya ware yi ne dai a cikin kowane kwana bakwai ya wanka shi saboda sun ba ba lokacin wankan eh musulunci a ƙa'idar musulunci ba ruwansa da kai amma in za ka kwana ɗaya hudu biyar shida bakwai ba kai wanka ba amma dai haƙƙi ne kuma a kanka in ka kwana bakwai ba kai wanka ya kamata a kama ka ba wanda za ga su mata fa yanzu amare daga ta abubuwan da ake kwadaitar da su a kai wani marmar rubuci da ina duba cewa ya kamata duk amarya ta rika wanka sau bakwai a rana ina duba da ta haba a karar kalla wai kace ababa wadanda to yi balarabe ne ya rubutun haka akan matsalar zamantakewa aure bakwai ai sai zan yi ya kamata tsakani da Allah to to bakwai wata nan da ina ga wasu ba ta wata tace tabbida kace to guda biyu ma a garin da ake ruwa da ruwa yake misali kuma gaskiya ne idan da akwai ruwa sai ai malam inda kuna da ruwa ne ba za ta yi zaba ta da dare amma sai da ma kada a wata unguwa da zaba ga muku kwanaki sai waji a zai mai mai da irin ta mun dinne ne ba shi ne gidan ga yadda yake kaga da matsala kowa yana ta kansa to saura minti biyar lokacin ne yayi bara mu ga mun zo kan bari zo da yawa to hadisi da ya rage bara mu biya to sai yace yaqilu bi ra'atahu ya wanke kansa a wannan ranar kaga sauran kwanaki a gaba ɗaya wai to saka tsami yake yana ta dakale sannan wajen sadahu da kuma jikinsa hadisi na ƙarshe a babun an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala to mu tsaya ana saboda zai karin bayani akan wannan ina ga ya kamata sai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana alaikum assalamu amma bari mu fara da takarda kaka nan wani ya addu'a cewa yayi bayan sallama Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya gaba daya yace wannan juma'a zai kasance a lokacin tafiya eh shi kansa kenan zai kasance a lokacin tafiya sai yake cewa shin ko zai iya yin wankan tun da safe kwarai kuwa ai ko aiki mutum zai fita san daga nan a lokacin da yake wanka zai hada da wankan juma'a da wankan al'ada shikenan bane in bai wannan tambaya ce mai fa'ida wa alaikum salam man ya tsal fa shi na'am kwarai kuwa ai yana da daga cikin ka'idodin da suke kawowa misali mutum ne ya tashi da janaba da juma a iya wannan ma zan tsaya ba zan shiga ɗayan ba kaga ai cewa suke ne malamin sun yarda cewa idan wajibi ya haɗu da sunna ka fahimta da kyau ku saboda haka sunna tana narkewa amma wata gaba in wata ran ta zo wajibi da wajibi shi ma za ka ji amsa amma yanzu ba ita wace amma wannan babu babu wani wato abin nan ba ja cewa kawai mutum ya zo zai wankan janaba kuma ga wankan juma saboda haka ce ta baka ce ya gwama niyya yayi kawai dai yanzu ni na wa assignment din ni ba za mu ba ku tunda ba zo ba shine idan wankan al'ada ya haɗu da wankan janaba ba ka gani ai ai ta so muke wayannan malamai islamiyya su nemo mana yawa eh to mun ne malamai islamiyya to muke su nemo mana dalili cewa wankan wajibi da wajibi sun haɗu su biyu a tu burhana ko in kuntu sai yawa na'am muna da mintuna zaura minti biyar har yau na'am yawa na amsa kiran sallar a wannan abin da za a yi shine idan gurin ka je dan karka samu su tashwishi idan za a jiyo muryarka ko bai kamata ba amma an ba muryarka za a jiyo a duk lokacin da kake magana ana sallar juma'a a wani gurin in dai kana ji kuma muryarka za ta jiyo gurin to wajibi ne ka shiru Allah ya sa ka fahimce ni amma idan misali wajen abokin ka kaje kawai jiyowa kuke kuma ba jin ku za a yi ba za ku ci gaba ku kun yi sallar juma'a ku can kuma yanzu ake yi baya ciki gaskiya eh baya ciki za mu zo gaba sati mai zuwa cewa kai za ka iya umarni da kyakkyawa ko hani yayin da kai ba liman ba ne wannan gabar tana nan misali za mu ji ga wanda suke zuwa da yara ko abin da ya kama da wannan ko kuma yan hizba da suke yan agaji da suke gurin to bara dai kafin mu je ga nan ciwon ta amsa taka tana nan amma wanda suke da wato hulɗa a wannan ranar shine yan hizba yan agaji da liman duk wannan abin ya hau to sati mai zuwa shine za mu je kai kuma idan kuna zaune kai ba ba dan agaji bane yanzu wani abu ya bari a zakai akwai hadisi da zamu biya yawa idan da wallahu a'lam alaikum assalam wa rahmatullah shine wannan ma malamai ka san wato har maganganu ake shin akwai dalili da zai sa mutum ya zo ajiye da duba ya tafiya sayawarsa sai an fara hudu ba ya zo ta tsallake mutane shi na yi nufi ma yawansa ko aikin ko ma ya tafi shi ba zai dawo ba sai karfe daya ga wani ya zo masallaci tun goma ko tara abin da rage ku saboda ya ajiye da duba ba lai ana magana a kan shin akwai dalilin da ya nuna mutum zai kama guri a masallaci ya tafiya E shi wannan wani babi kuma aka shiga na cewa saboda sadu da yanzu ba gane ai kamar wani babba zai zo masallacin nan kuma za a ce kamar babu girmamawa ya saboda halin tsaro da waye wani abu ya same shi shi kenan wayewa ce mu a gurin mu a musulmi a ce ya zo yanzu masallaci wani abu ya same shi a waje kawai an hana shi guri ba daidai ba ne duk da cewa wato su kansu wanda za su zo masallaci gaba ta yi su karfe nawa ake ta da sallah karfe nawa ake gudu ba su ji amma ka san yanayin da ake ciki ba daula ba ce tausuli shi kuma alharbu kudu'a yaki dan yaudara ya yana buƙatar siyasa ta rayuwa yayin da za ka ji hankalin mu wataƙila zuwan wannan jagoran daidai zuwansa akwai saƙon da kai baka saka in da shi wajen ta wannan gabar kawai idan kuka haramta wanda zuwa gurin ba za a iya isar da sakon saboda haka lokacin da za a yi baki manyan mutane dan an tanadar musu guri ba ne ba amma dai mutum ya zo ajiye da duma ya tafi ba wai yanzu yana gurin ba bawali ya kama shi ko bayan gida ya je ko alwalarsa ta karye je canza alwala wannan daban hadisi ya hana cewa kan mutum ya zauna a guri wani ya zauna masa ya zo ya ce ita shi hadisi ya hana wannan shi ne wannan maganar da yake magana ya yi addu'a a farko yake cewa menene hukuncin matan da da suke saka su turaren ya kai matuƙa ta yadda duk inda suka wuce sai an ji wannan ƙanshin musamman mutanen gabashin ƙasar mu wai saboda na yabe su ɗaliki ne zai mutu da ni duk da cewa an yi hani ga haka ai kaga wato hanin hanin turare yana nan cewa mace ta sati ai akwai ko a yanzu ka shiga za ko kan tilimar ko wani guri ka je turare za ga ko da ana rubuta ba wannan na mata ne kuma tun zamanin annabi hafi turaren mace shine mai alama ba irin sa Abdurrahman bin Auf ko Jabir ya saka ba annabi ya gani alama ce cewa ana ganin alama amma kanshin baya ba za ce ka je kusa da mutum shi kuma na namiji ba ga alama ce kamshin da ya zo kawai zai rika ji kamshi da ya wuce za a ce in an san jiraran za a ce kai wani ya zo nan amma su akwai alama saboda ni ba a so su ma su zauna da warin saboda ƴaƴansu da mazajensu da muharramansu in sun zo kusa da su za su ji amma ba in sun wuce ta unguwa ba annabi ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ta yi haka ma mazina ce yake kuma tana cikin zunubi ba za a wanke zunubin ba har sai ta wanke amma a cikin gidanta ne ta sa duk kankin da zai mamaye gida ba komai a gidanta za ta iya sa turaren mijinta mai kanshi ba komai amma fita gaskiya wannan haramu wallahi wa ala masu ne eh a abu ma yana magana akan masu zawar ai kawai ai wannan da yayi magana ba ba matan gabaji bane an matan yammaci da kudancin shi ma ya sani addana kudanci da yammaci duk akwai wallahi wa to lokaci da ya tuka amma ga wata muji to tunda wannan ba ta da alaka da karatu ina ga zamu wata ta dan sa alisafi na sake mai zuwa sai mi sai mi wannan ma dai ba ta da alaka da karatu tun da yana magana a kan wai idan mutum ya karanta ulwar lawo kafa dubu wai daga gaske ne mutum zai ga gidansa na aljanna to kai ka ji an baka amsa ko Allah ya dace da Allah ya gura na eh tashi Eh wannan bayani ake ma na al'ada kawai. Ai da ma zan samu ne kai sammako kuma ai ka huta saboda wato ka tashi lokacin da ya kamata ka tashi dan ka je ka huta ka gana da kuma iyalin. Ko aka yi kamata. Bai kamata ya lanzu ka fito karfe bakwai da rabi ba ko bakwai kuma ba za ka tashi wani sha biyu. Allah gafarta malam. eh a to kai da baka da iyali wannan kuma bane in kwana kai ma wai san da kai ba wanda ya san da kai shike nan sai kai ne kai tin dawo kai tawi zali ya babu ita akan ka ba yawa akan ire-iren ka babu ita eh Allah ya dace da an samu taimakon naira dubu biyar da dari da sittin na majalisi Allah ba ku sarki ya zata kai ne Allah ya mai da dubur Allahumma inna fi a'dina wa aslih aymatana wa la tumina waj'al wilayatana fi man saqafa wa saqafa wa tabal baqa ya rabbal alamin ina rabo ga jiji da sunan ka ta wa duk wanda suke mana kiyoyi na alkai Allah ka biya musu fatan su Allah ma kai ta sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu iko mun ta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu kun guje mata in yi mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai dan uwa da muka sa addu'a a mallam hashi na ga ya samu ruwa ba satin da yake muka mun je mun duba da mita wani to Allah ya baka cikin sarki ya sa ya fitowa na ga wanda suka san shi waje yana na a a iya masa jaje muna roƙo Allah ya kara masa lafiya rashe-rashe da aka yi musamman a unguwannin da kuma makota Allah maka cikin sarki ya gafarta mu Allah ya yafe masa kurakuran idan ta fita zuwa Allah ya sa mutu da kyau da imani kamar yadda ake ta faɗa wannan bi wannan ranar da kowa ita yake wata ne ko shakka ba to fatan da ake ta so wato mutum ya ta yi ko da yaushe ta roƙon Allah Allah ya ta yayin tafiya ya ke kyawu tafiya dan babu abu tashin hankali irin wannan ranar mutum bai san ya zai tafi ba ko mutuwan nan ba ta da wani abu da za ta yi ba sallama ana yawan faɗa hadisi kullum mala'ika zai zo mana kullum sau biyar ya ce wa ya kullum kullum shi za ka gana jiya fa kaza muka yi ba shi akai kaza da jiya ya kamata gaskiya ko da yake wato mu rika kawo ta a ranmu kuma zai zai rage mana buri muna roƙo ku da sarki Alhaji Bello da Allah ya baka rasu Allah ya fi masa iyalan da Allah maka kucin sarki ya haɗa kawunan su ya ba ta juriya da hakuri dukkan sauran musulmi da suka mutu Allah ka yabe mu dan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da su da imani na roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon sama ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya ko a gaba Allah ya kashe gala gobe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka kawo mu dukkan mun Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka kawo mu dukkan guje mu sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم إن شاء الله gobe a kamun
Thank you.